ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaran jihar zandar jamhuriyar niger a wannan marece na ranar juma'a daren subdu ɗaya ga watan rabi'ul awwal wata na uku a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 41 za mu tashi babi na 31 ma ya fa'alu marra'ar ru'uya a wilholum babin da yake bayani akan abin da mutum zai yi yayin da ya yi mummunan mafarki yayin da mutum ya kwanta bacci sai mummunan mafarki to wasu ababe ne zai yi ƙarƙashin shiryarwa da karantarwa da koyarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu a wannan addini babu abin da addini bai karantar da mu ba Kadiba wani sahabi ce daidai da tsuntsu in ya tashi sama in yana yana kada fukafukansa in akwai wani ilimi a tattare da wannan sai manzo Allah ya wadi masa abu kina manzo Allah ya karantar da komi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba to shine ma ce ma ya fa'alu marra ar-ru'ya aw al-hulum abinda mutum zai aikata yayin da yayi mummunan mafarki nan asali in aka ce a ru'ya shine mafarki da larabci haka al-hulm shi ma ana ne mafarki to amma kuma za mu zo mu ga manzo Allah ya bambanta su in aka ce a ru'ya ana ne in kai mafarki na alkhairi na gari al-hulm shi ko mafarki na ni na ban tsoro ko na shari amma asali a yaren larabci in aka ce a ru'ya da al-hulm ana sai amma manzo Allah za mu zo mu ga hadisi ya bambance domin mi domin a bambance mafarkin da zai zo daga wajen Allah da kuma na mafarkin da zai zo daga wajen washe ɗan don kai zamanto an musu suna iri ɗaya to malam ya zano mana wasu matakai guda biyar idan mutum yi mummunan mafarki ana so ya yabo wa'annan matakai guda biyar wanda kuma muka za mu ambata su za mu kawo hadisai wanda malam ya ciro su a ciki na farko malam ce yankusu an ya sari salasan mutum zai yi tofi a hagun ɗinsa so uku mana in kai mummunan mafarki kana farkawa to za ka yi tofi a hagun ɗinka sau uku mana ya ka juya watan gosh ɗinka ya ka yi top top top ka yi tofi sau uku na farko kenan na biyu kuma mala ce ya sta'idu billahi mina shaitani zai nemi tsarin Allah daga shaitan ya ce a'udhu billahi mina shaitani rajim ko ya ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko ne mutun ya yayi wa min sharri ma ra'a kuma sai nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani na abin mummunan da ya gani a mawarkin nasa kenan abin da ya gani na sharri a cikin mawarkin nasa sai nemi tsarin Allah daga wannan a kaddara mawarki ne yayi zaki zai cinye shi ya ce Allah ina neman ina neman tsarin ka daga wannan zakin da na gani zai cinye ni ko wani gini ne ya haɗo masa ko duk wani abu ne da mutum zai gani a cikin baccinsa na ban tsoro da firgici da razanarwa to yayi nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abin da ya gani shi ma thalasa marratin su uku zai haka abu na uku la yuhaddisu biha ahadan kada ya hudi ma kowa aka yi mummuna mafarki ba hudi ma mutane sai ka kame bakinka kai abinda bahaushe ke cewa bakinka alaikum nan ka kame bakin kai hudi ma kowa abu na hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce za a yi shine ya tahawwalu an janbihi allazi kana alai sai mutun ya juya daga kuibi ma'ana daga kotan da ya kwanta lokacin da ya mummuna mafarki a gadara kana bangaren hagobi ya kai mummuna mafarki to ka juya bangaren dama in zaka koma in kuma bangaren dama ne sai ka juya bangaren mi hagun ma'ana dai ka sauya position din kwanciyar taka sai dai misali a kaddara daga kotan hagun ne to zaka komo dama daga dama ne zaka komo hagun ko kuma ka yi rera ma'ana ka kalli sama amma ba a yin bacci ka zitta ciki rubda ciki manzo Allah ya hana ya ce wannan kwance ɗan wuta ce wanda ga hadisi ne ya zo na cikin Tirmidhi da Abu Dawud da Muslim yana cikin Riyadus Salihin kenan manzo Allah ya hana kwance rubda ciki ya ce wannan kwance ce ta ɗan wuta na ɗan wuta su a rubda ciki ake kwantar da su kaga bai kamata ba kai kuma ka rinka kokoyin kwance ɗan wuta a ta zaman dafe shi ma manzo Allah ya hana shi ma na cikin Riyadus Salihin amma zaman da kan burge da hannun hagun manzo Allah ya hana mana mutum ya zaman dafi hannun shi na hagu mai da shi ba haka sai ya haka ya zaman dafi haka to da hannun hagu manzo Allah ya hana ya ga wani sahabin sa ya irin wannan zaman sai ce bi kai yanzu zaka zaman irin ataqudu qa'idatal maghdubi alaihim zaka yi zaman irin zaman da wanda Allah ya hushi da su mana zama ne ta wa'in wa'inda Allah ya hushi da su idan yanzu kaga kai wannan zaman kai ma zaka jami bakan ka hushin Allah to shi ne malamai suka ce to tunda manzo Allah ya hana da hagu kana iya da dama tunda shi ba hana ba kuma kana iya haɗa hannun biyu duka baya da na hagun da dama kenan wanda aka hana hagun ne kaɗai ka yi dafe da hannun hagun kaɗai wannan manzo Allah hana amma kai da dama kaɗai babu laifi ko kuma duka biyun ma game da su baya haka kai ka yi dafe da su to wannan babu laifi kenan dai mutum ba zai hudu ma kowa ba kuma zai juya daga kotan da yake kwanciya a kai na biyar sun mai kumu yusalli in arada zalika sai mutum ya tashi ya yi sallan nafila in ya so yin haka amma ba zo da bane ba in arada manzalati in ka so in kai mummuna mafarki zaka iya tashi kai arwalla kai nafila raka'a to kun ga wayannan matakai ne guda biyar da malai zana mana yayin da mutun yayi mummuna mafarki to da na farko da na biyu da na uku a hadisi ɗaya suka zo ma'ana yan fusa an yi sari salasin mutum zai tofi a hagun ɗinsa sau uku ya nemi tsarin Allah daga shaidan da kuma sharrin abin da sharrin abin da ya gani shi ma sau uku kai ya waɗi ma kowa to wannan shi kuma ya zo hadisin Abu Qatada bin Rabi'i sunan shi alharis wasu kuma malamai sun ce sunan shi amaru kenan an yi ikhtilafi game da sunan shi wasu sun ce alharis wasu sun ce amaru abu qatada bin rabi'i radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi ya ce ar-ru'ya min Allah ma'ana mafarki na alkhairi daga wajen Allah ne subhanahu wataala to mu rike a cikin littafin zamu ga an kawo ar-ru'ya yawo din sai aka kawo alifu wannan ana ce mata alifu ta'anis alif ce ta mata to me yasa aka kawo ta saboda mi domin a bambance ar-ru'ya mai ta'un ta gani da kuma ar-ru'ya wannan ta mafarki shine Imam Nawawi tunda wannan hadisi yana cikin sahih Muslim Imam Muslim ya kawo shi da Bukhari Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 2,261 kenan hadisi na mutafakon alai ya kashi hadisi mai lamba 2,261 demil desan sosantar imam al-bukhari shi kuma ya kashi hadisi mai lamba 7,044 setimil karantikat to karkashin sharin wannan hadisi imam nawa yake cewa littafriki baina ma ya rahu fil manami wa baina ma ya rahu fil yaqaza ma'ana in kaga an sa ar-ru'ya da ta marbuda ta kuri to ana nihin ma ya rawu da insanu fil yaqaza abinda mutum zai gani a farke shine gani da arru'yatu da ta'un amma kaga an sa arru'ya da alif shine ma ya rawu al insanu fil manam abinda mutum yake gani ne a bacci to da abin mace ma kenan kaga mai alif gani na fama farki ake ni in kaga mai ta'un gani na ni na ido to shine manzo Allah ya ce arru'ya min Allah mafarki na alkhairi na farin ciki na da da min Allah daga wajen Allah ne ya ce wal hulmu mina shaidani amma mafarki na razani da firgici da ban tsoro da damuwa da kunci wanda mina shaidani daga shaidani ma'ana an kai mafarkin alkhairi to wannan daga Allah ne amma mafarkin ban tsoro da tashi hankali manzo Allah ce daga shaidan ne to sai manzo Allah ce fa idza ra'a ahadukum shay'an idan ɗayan ku ya gani wani abu a cikin mafarkinsa ya karahu yana kin wannan abun yace falyanfus an yatharihi thalatha marratin sai tofi a bangaren hagun ɗinsa so to me hikimar wannan ibn hajar al-asqalani a cikin fatahul bari yace wa innama umira an yanfusa anil yasari an umarci mutum idan yayi mummunan mafarki yana farkawa yayi tofi a gudunsa sa uku yace li anna shaytana ya'tibna ya'tibna adam min qibalil yasar domin shaytan yana zuma ne daga bangaren hagun me yasa liwaswisa lahu fi qalbihi domin ya sanya ma waswasi ami a zuciya wal qalbu qaribun min jihatil yasar ita kuma zuciya tana da bangaren wata hagu ne ko to guri ba wasu wasi shida a yake sama mutum ba a zuciya ba to ita kuma zuciya daga wani bangare take bangaren hagu ko to shi yasa manzo Allah ce yake tofi a hagu tunda shi wanda ya zo sanya ma mummunan mafarkin daga bangaren hagu ne zai zo ma kenan yake yi wannan tofin to yace shi yasa bai ati shaytanu min jihatihi alqariba to sai ya zo daga wannan bangaren na kusa da zuciya shine bangaren hagu to kai kuma zaka yi tofin nan to in kai tofin nan menene yace wannan tofin idan kai ai wa zalika targhiman lishaytani ai tazlilan domin a kaskanta shaitan ne wa zajaran lahu kuma tsawa ce gare shi kenan kaga wannan da a kaskantar da shi to shine manzo Allah ce idan kai mummunan mafarki to abinda zaka yi sai kai tofi a gun kasar bangaren abu yace idan sai kaza yanda ka farka daga wannan baccin da kai mummunan mafarki kun ji abu na ɗaya ko yace wal yata'awwaz billahi min sharriha kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abin da ya gani na mummuna a cikin mafarkin da shiɗin ya zo ya sanya mai shi kuma shiɗin yana haka ne liya hazunan lazina amur dai sa ka bakin ciki to aka ne inna shaitana lakum aduwwun shaitan maki ne a gare ku shi yasa Allah ce fattakhizu aduwa to kai yanzu da Allah maki ka yaushe zai zo faranta mare ai dole da mun ya zo ma da abin da zai bakanta mare to shi yasa manzo Allah ce mummunan mafarki daga shaitan ne dan yazo saka kai mummunan mafarki ya saka ka tada hankalinka ka buga gigice ka huta hayyacinka ka wuni a cikin damuwa da tashi hankali kana tsammanin wani abu da ka gani a mawarki zai iya samun ka to dan ya sanya ma bakin ciki ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to in ka tashi to sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abin da ka gani yace fa innaha lan tadurruhu yace ba za wannan abin da ka gani mummuna ba zai taba cutar da kai ba idan har kai tofin nan so uku kuma ka nemi tsarin Allah daga abin da ka gani to yanzu ana mun samu abu biyu a wannan ruwaya a wata ruwaya kuma daga shi dai Abu Qatada bin Rabi'i wanda shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin shine ar-ru'ya as-saliha kaga yana manzo Allah bambanta yace ar-ru'ya as-saliha mafarki nagari min Allah daga wajen Allah ne in kai mafarkin wani abin alkhairi kai mafarki kana sadaka kai mafarki ga kaje kana aikin haji ko umara ko ka ganka cikin aljanna ko kana kana sallah ko kana azumi ko dosa ayyukan alkhairi to nan bishara ce daga wajen Allah sai manzo Allah ce fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku yi mafarkin abin da yake so fala yuhaddisu bihi to kada sake hudi ma kowa illa man yuhibbu sai wanda yake so to kuri ba ku ga me hikima wannan mazala ce idan kai mafarkin alkhairi to kada ka hudi ma kowa yanzu misali kadata kai ne kai kai mafarki a ce kadata jarabawa ce za ka yi ta wani konkur ko wani abu kawai kafin ma ku jaraba ya kai mafarki ka samu wannan konkur to kaka hudi ma kowa ko kuma misali kai mafarki kawai ka ganka kana cikin alhazai ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wani imata laka wal mulku la sharika lak kai ganka ga kanan ka dau harami ana labbaik Allahumma da kai ana kiyo dakin Allah ko kuma kawai kai mafarki ganka kana a cikin aljanna kana cin kayan dadi ga hurul ina sun zo sun kiyoye ka to kage wannan mafarki na alkhairi to bazai Allah ce fala yuhaddisu bihi illa man yuhibbu kada ka sake ka waɗi ma kowa sai wanda kake so wanda ka sai na son ka tsakani da Allah shi ne malamai suka ce a nan hikimar kana iya waɗi ma wani ba a iya mawarki kai ma abin alheri ma hasara kun san mahasari wani abin ba a zahiri bane ba iya mawarki amma ya bata rai saboda hasara ya ce kai an yafa a wannan abin ba haka bane ba kai din fa kai ne ka ganka aljanna an yafa an yafa aljanna ce ka ganka ta yi a fari ne ka ganka ko ta yi a New York ne ka ganka ko a Dubai ka ganka ai ce a wannan ba aljanna bace ba to kaga wannan ai hasada ce karara me yau ka ce to Allah ya tabbata to me yasa aka ce kawai ma wanda yake son ka tsakani da Allah wanda yake son ka tsakani da Allah kawai ma zai ma fatan alheri yace wannan abin da kai Allah ya tabbatar da ni amma Allah ya wani amawarki wa iya mawarki ne in kaga abu alheri kawai me kaga ya sauya fuska shi yasa manzo Allah ya ce kakka wadi ma kowa sai wanda ka sai na saka saboda wani a mawarki ma kan abun mawarkin abu alheri to Allah ya mu hasara da bakin ciki da bukulu to shi yasa manzo Allah ya ce kai da kake zaune da mutane ka san irin wanda suke son ka tsakani da Allah wanda ba za su ma hasara da bakin ciki bakin ciki ba to ka sanar da su eh manzo Allah ya ce to wa in ra'a ma yakrahu idan kai mawarkin abin da kake ki ma'ana abin ki da ya kai mawarki yace to fala yuhaddisu bi to shi wannan kwata-kwata ma ba wanda zaka ba labari da wanda kake so da wanda baka so kowa ma babu wanda za ku nima wace waliyatful an yasari salasa yace manzo Allah ce kana farka abin da zaka yi kai tofi a hagun ɗinka so waliyata'awwaz billahi minash shaitanir rajim sai ka nihe ne mutsarin Allah daga shaydan jefaffe yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku ko kuma yace rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdun yana ya ubangiji ina neman tsarinka daga mi waswasin shaidan ko an ya duro ni kuma kada su riga bujuro muni suna halarto muni cikin al'amurana kaga ai bacin ka ba cikin al'amuran ka ne dinga bujuro ma cikin bacin ka yana firgita ka to yake ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kai so in baka iya wannan kuma yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim so sai maza Allah ce kuma min sharri ma ra'a kuma ya nemi tsaron Allah daga sharri abin da ya gani in wani mummunan mafarki ne kai an biyo ka za a kashe kai ka ce Allah wannan mummunan mafarkin da ne za a kashe ni Allah ka tsare ni ko wani abu da ya faɗo mini ko kaza duk abin da ne ka gani na mummuna a ciki ne ka nemi tsarin Allah daga wannan abu shi ma salasa mara so to maza Allah ce idan kai haka fa innaha lan tadurra wace wannan mafarkin bai zai cutar da kai ba idan ka gan kai mummunan mafarki in baka so wannan abin da kai gani mummuna a mafarkin ya tabbata to shine maza Allah ce na farko kana farkawa kai tofi a abin da so na biyu ka nemi tsarin Allah daga shedan so uku kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani shi maso to zalla ce in kai haka kuma yawa na hudu kakka wadi ba kowa ko da da abokin ka ne kake kwance ko dan uwanka ko miji ne da mata mijin ne mawarki ya furge ta mata tace lahiya ka ni bakin ko ita mata ce tai ko ma wane ne ce dai ka kai bakin kuma zalla ce ba wani kun san me yasa malamai suka ce ba a wadi suka ce saboda kakka je ka wadi ma wani ya ce kai ka gane kuma ka aje to kai ya je mutun ya waya furta wannan abin kuma Allah ya kaddara wannan abin ya faru ke sa ka ce ma kai an ka kodi ma wani dan wani baka san bakin shi ba yana iya wani kuma Allah kaddara abin ya faru to shi yasa ka ce kawai kai bakin ka kodi ma kowa to amma akwai hala istisnaiya akwai exception malami suka ce idan mutum a kaddara wannan mummunan mafarkin ya ta yin shi ne ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba kuma ta yi bai san ba wa'annan adab din ba tunda kaga yanzu ai wannan adab din da muke mutane da musan shi ba suka ce babu dai kana iya zuwa ka samu wani malami ka ce wallahi ina yawan mafarki kaza da kaza to ya tsora ma kan shawara da manzon Allah ba yace to tunda mummunan mafarki ne kai abinda manzon Allah ya koya gashi ne fadi ne in ka farka ko nan gaba kai to bi a gudun ka sau ka nemi tsaron Allah daga wannan abin sau kuma kai mi ka nemi tsaron Allah daga sharrin abin da ka gani ya ka kame bakin ka ka kodi ma kowa to manzon Allah ce fa innaha lan tadur tabbas manzo Allah ne ba da tabbaci ita ba za ta cutar da kai ma'ana dai wannan abu da gani ba zai tabbata akan ka ba in ga kuma ya tabbata to kaje kaje kaje ruwan baki ne kaje ka faɗi ma wasu ya aje ta bada labari ba ku ji wani bayan kaza da kaza wai mawarkin kaza ya ta bada labari kaga kuma ya Allah kaddara abu ne saboda kaje ka bada labari za a ta bada labari wani ma a cikin abokan shi zai zo a cikin majalisa ko bada ce ai je wallahi akwai matsala me ya faru ai mawarkin kaza ne to ya dauka ta bada labari wani ma an kai rishin sa ha asta ce ya dora kaga an samu matsala to wa'annan sune abubuwa guda uku mun ji su manzo Allah ambata mana a wannan hadisi na Bukhari da Muslim daga Abu Qatada bin Rabi'i to sura Abu Bi suka rage mana abu na hudu shine ma yace ya tahawwalu an janbihi allazi kana alai mutun zai juya daga kotan da yayi mummuna mafarkin da gare shi ma'ana in a kotan hagu ne kai mummuna mafarkin to yanzu ka warka haika sauya position ya ka dawo kotan dama to shi ma wannan ya tahawwalu an janbihi allazi kana alai shine abu na hudu to shi kuma ya zo ne a hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Jabir bin Abdullahi yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata gare shi ya ce idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha idan ɗayan ku yayi mummunan mafarki ma'ana yayi mafarkin da yake kyamata yake ki yace bal yabsuk an yathari talatan yace to yayi tofi a hagun din shi sau uku kaga anan ma ya kawo yin tofi a hagun sau uku yace wal yasta'id billahi minash shaitani thalathan kuma ya nemi tsarin Allah daga shaitan shi ma thalathan sau uku yace wal yatahawwal an janbihi allazi kana alai sai ya juya daga kubi daga bangare kotan da ya kasance yayin wannan mummunan mafarkin a kaddara lokacin da ka kwanta bacin kana da bangaren hagun ne sai kai mummunan mafarkin to yanzu in ka farka in zaka sake koma bacci ka sauya koji sai ka koma bangaren dama inda bangaren dama ne ka koma bangaren hagu to manzo Allah ce to ya sauya tsagin jikin shi da ya kwanta da shi ma'ana ya koma daga bangaren hagu ya koma dama wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 2262 da mil da san sosande mun ji abu na hudu ko sai abu na karshe abu na ƙarshe shi ne ya ƙumu yusalli in ara da zalika to abu na hudu ka yi tofi a hagu ɗinka so uku ka nemi tsarin Allah daga shaidan so uku ka nemi tsarin Allah daga sharar abin da ka gani so uku ka kame bakinka kuma ka sauya position ɗin kwanciyar ka to mazala ce kuma ya ƙumu yusalli mutum zai iya tashi ya sallah in ya so idan kana iya tashi ka yi je ka yi arwala ka yi nafila raka'a to shi kuma wannan ya zo a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda shi kuma shi ma wannan hadisi ya zo a cikin sayi muslim hadisi mai lamba a jere suke da wancan shi wancan da muka karanta na jabir hadisi mai lamba 2,262 shi kuma wannan na abu huraira 2,263 nemin dai san sasanturwa abu huraira allah kara masa yarda ke cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da munci allah sabata gare shi a ce izaktaraba zaman yani idan zamani ya kusanto ma'ana idan zamani ya zamanto yana gudu manzo Allah ce shekara za ta koma kamar wata wata zai koma kamar sati sati zai koma kamar kwana daya kwana daya zai koma kamar sa'a daya sa'a daya za ta koma kamar garwashin wuta ne ka ajiye shi dan Allah yanzu ka ciro garwashin wuta daga murhu ka ajiye shi minti ne zai dauka ya mutu to haka sa'a dai za ta koma ana manzo Allah yana nuna mana za a zo lokacin da za a ga lokaci na gudu shine lokacin ne da zaka riba aka sallar juma'a ba da za a gobe ce juma'a ba kai afwan yau ce ma ko yau ce juma'a ko to yanzu da aka kama gobe za ka ga juma'a ta dawo ma'ana kaga sati ya koma kamar kwana daya shi kuma wata ya koma kamar sati yanzu da Allah ka riba ka ga wata yana kama nan da za ka ga mu yanzu yau muka shiga safar yau ga sha muna ɗaya ga wata rabiul awwal to shi ma yau da gobe kaga kawai kamar gobe ya kare to maza Allah ce idan aka zo kuma wannan maza Allah yana daga cikin alamun tashin alkiyama ma'ana za a samu gudun lokaci yanzu ka diba kaga a da lokaci bai da gudu amma yanzu kaga da gudu lokaci ke gudu to maza Allah ce idan zamani ya kusanto ma'ana ka samu me yake da suna gudun lokaci yace lam takad ru'yal muslimi takzib za a samu da wuya musulmi ya mawarki kuma wannan abin bai tabbata ma'ana shi ma wani alamun tashin kiyama ne in ƙarshen duniya zo zai wuya kai mafarki abin bai tabbata ma'ana ta abin da kai mafarki ya tabbata sai maza Allah ce wa asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan kuma wanda za su fi yin mafarkin gaskiya su ne da suka fi yin gaskiya a magana ma'ana kana so mafarkin ka zama to na gaskiya to a sami ka wajen magana ma kana yin gaskiya to gwargwadon yawan gaskiyarka a magana gwargwadon yawan mafarki da za ka yi na gaskiya wanda zai tabbata sai maza Allah ce wa ru'yal muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwa kuma mafarkin musulmi wani yanki ne daga cikin yanki 45 na annabta ma'ana shi mafarki kai shi tabbata wani yanki ne na annabta tunda ai manzo Allah ba mu labari cewa annabawa ana fara musu ne bir ru'ya as-salihah mafarkaiya nagari wanda za su auku yanzu manzo Allah ai daga cikin ababen da aka fara masa kafin ya zama to annabi mafarki ne yake Aisha take bada labari hadisi a cikin Bukhari tace kana la yara shay'an manzo Allah baya mafarkin wani abu mafarki illa ta haka inda ya kazati ba ci wani abin ya tabbata lokacin da ya farka ma'ana su annabawa ana fara musu wahayi ne da mafarkayya duk abin da suka gani yana tabbata to sai manzo Allah ya ce mana a ƙarshen duniya zai zo lokacin da duk musulmi ya mafarki sai abin ya tabbata to ya nuna cewa wannan wani yanki ne na annabta tunda su kansu annabawa ana fara musu da mafarkayya na gaskiya sai manzo Allah ce wa ru'ya salasun ya ce mafarkaiya guda uku ne to kaji manzo Allah zai mana bayani mafarki da mutum zai duka ba sa huta daga cikin wannan kategorin guda uku yace na farko far ru'ya salihatu bushra min Allah yace mafarki nagari yace wannan albishir ne daga wajen Allah ai al da iman in kai ma mafarki nagari ai kai ma kanka zaka ji dadi ko to wannan albishir ne Allah ma tun a nan duniya za ka yi mafarkin wani abin alkhairi to wannan albishin ne daga wajen Allah wa ru'ya tahzinu min ash-shaytani manzo Allah ce kuma akwai mafarki wanda bakantawa ne daga shaytan ma'ana shaytan ne zai zo kimsa ma wannan da yamin ya bakanta mare saboda duk lokacin da kai mafarkin abun tsoro firgici ai kaga zaka samu damuwa da bakin ciki to wannan daga shaytan ne to kaji mafarki na biyu sai na uku wa ru'ya mimma yuhaddisu al-mar'u nafsahu akwai kuma mafarkin da zancen zuci ne na mutum ma'ana wannan kowa san shi in mutum ya sa abu a ran shi ya ga gaya mafarkin shi wannan abu ne sanne ko in ka rike abu da yawa a ranka ya ga gaya mafarkin shi to iya abu da za ka rike shi a ranka za ka mafarkin yanzu baka gaba masu jaraba in suka irin yan birebe ko ba an ka ga a hudu rezulta kullum yana tunanin rezulta ko ya zai ga hamon gizo ne ga suna an so jiri an so zahara saboda ya sa abin a ran shi sosai to haka ne da abu in ka sa shi a ranka za ka yi mafarkin shi to shi yanzu wannan mai hukunci shi bai da wani hukunci shi wancan na farko ai mun gani in mafarkin alheri ne kai manzon Allah ce kaka wadi ma kowa wanda kake so ko in na sharri ne kuma shine matakan da muke bayani akan shi to shi kuma wannan uku ma wannan kawai shi bai da wani fasa saboda kawai abu ne ka sanya a aran ka ka rike shi a ranka kuma kawai kai mafarkin shi yace to fa in ra'a ahadukum ma yakrahu ai manzon Allah ce idan ɗayan ku yayi mafarkin abin da yake ki bal yaqum sai ya tashi balli yusalli sai ya sallah kaji mahalli sha din nan da manzo Allah ce ko yusalli in arada zalika ai manzo Allah ce to tashi ya sallah wala yuhaddisu biha an-nas amma kada kuskure wadi ba mutane ana ma hoji mummuna ba a wadi ma mutane to wannan shine matakai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana yayin da mutum ya mafarki na tsoro shine wannan malaika mar ajiri kenan dai mutum zai tofi a hagun din shi so zai nemi tsarin Allah daga shaidan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ya waɗe shi da kuma wa min sharri ma ra'a abin da ya gani a mawarkin na tsoro zai yi haka so uku yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku kuma ya yace Allah ina neman tsarin ka daga sharrin wannan abu da na gani shi ma so uku sai ya kame bakin shi kai waɗi ma kowa sai ya juya daga salon kwance da yake sauya ya juya daga kotan da ya mummuna mafarkin ya sauya wani bangare sannan kuma sai tashi sallah yayin da ya yi yayin da ya so haka to to yanzu manzo Allah ya ba mu solution ya ba mu hali to yanzu anan malam anan karkashin wannan littafi na hisul muslim tunda shi mai wannan littafi na hisul muslim yana da sharhi da ma littafin ittihaful muslim bi sharhi sai bi sharhi hisul muslim mujalladi biyar ne to a daidai wannan gaba yace to jama'a tun daga abin da manzo Allah ya dora mu akai yace to kada mutun ya rudu da mutane wanda suke karece-karece ta hanyar kafafen radio da kafafen sadarwa da salula da wane ne da rubutu da aka yi na ƙarya na fasarar mawarki ai kwasan wannan yanzu akwai wa irin shiri da za a yi kawai na fasarar mawarki ne bugowa za ka yi a salula kawai ka ce ga shi kai mawarkin ka za a baka kai a baka fasara to amma ku sani abin da mutane da ba sani ba shi mafarki wa ba ilimi bane ba da za ka je ka karanta kawai ka zo ka zauna ka yanzu misali mutum yana iya zuwa karanci ilimin tafsiri ko ko fikihu ko tauhidi ko rabon gado ko duk wasu fannoni duk da akwai littattafai wanda aka rubuta to amma shi ilimin mafarki yana da alaka ne da mi da mutum yana da alaka da halin mutum da gurin da yake rayuwa shi yasa malamai suka ce kafin ka fassara mu mutum mafarki wasu ne daga cikin bayi na Allah Allah yana musu baiwa ta fassara mafarki shi wannan abu ne ta baiwa kuma baiwan in zaka fassara mu mutum mafarki ka lura da shi wane ne musulmi ne ko kafiri ne amma musulmi ne to he ka lura namiji ne ko mace ne mai aure ne ko mara aure ne mai halayensa hali na kirki gare shi ko miyagun halayya gare shi duk he ka lura da wannan a wani irin yankin waje yake rayuwa misali mutumin da zai mahawarkin ya ga raƙumi a irin yankin garuruwanmu da wanda yake yankin agadis ko kasashen laraba fasar mahawarkin za ta zama ko ba yana da alaka da irin abin da kake rayuwa da shi shi yadda za a fassara mai in ya ga raƙumi wanda yake bangaren agadis ko kasashen larabawa ko cikin sahara desert ba ɗaya bane da kai ba kine ana diba wa'annan ababen ne ne a fassara mutum to amma mun zo ne kawai a salula a waza boya kawai wanda ce malam ya warkin kaza bai san shi ba bai san ba wane ne shi ko fassara mai murki wannan kuskure ne shi yasa mu rike hatta a lokacin manzon Allah manzon Allah su da mu annaba duka suna fassara mawaki Allah yana sanar da su to amma a kafsa haban manzan Allah babu wanda aka samu yana fasar mawarki ya abubakar kusa wani faru wata rana manzan Allah suna zaune a majalisinsa kawai wani mutum ya zo yi mawarki ya ɗuwa manzan Allah sai abubakar ya ce manzo Allah a bani dama in fassara mi izan ya rasulullahi yace kaman izini in fassara mi manzo Allah yace yalla faddal yace to bismillah da ya fassara mi ya abubakar ya tambaye manzo Allah na dace a fassara tawa yace asabta fi ba'din wa akhtata fi ba'din wani bangare ka dace wani bangare kuma kai kuskure yace to wallahi ya rasulullahi ka wadi ina ne inda ne kuskure yace ya abubakar kace wallahi kaka ce ka ratse dole yana wadi ma'ana to kaga yanzu anan abubakar as-siddiq shi Allah mai baiwa fasar mawarki kuma malamai suka ce idan mutum ya fasara ma mawarkin babu tabbaci zai tabbata tabbas tunda abin ana gina shi ne akan mi zatori kidan yanzu ko da ma mutum yana da baiwa in ya fasara ba dole bane abin ya tabbata amma to inda annabi ne fasara ma to dole ya tabbata amma da ba annabi ko ya fasara ma to kaka dawo to shi yasa ma mu ba a neme mu ba ma da zuwa ma ka je ka nemi fasara kawai wannan matakan zaka bi in kai mafarki da manzo Allah ce kala uku in mafarkin alheri kai mazala ce ka waɗi ma wanda ka san yana son ka tsakani da Allah amma barkin shari ne kaiwa ya ka bona matakan da muka ambata ka kai bakin ka waɗi ma kowa in kuma daman zancen zuci ne ko abu ne ka saka a ranka ka sa a zuciya ka shike wannan dama bai da wata fassara kuma akwai adaga su a halam akwai shirmin bacci kawai kai mawarki ga ganka kana yawo a sama yadda ka san tsuntsu kana shawagi ko ka ganka kawai babu kai wani ya taɓa zuwa samun zalla ce wai shiri mawarki wai kan shi hauta daga jikin shi ya ta yi da gudu wai shi ne gangan ya biye da kasan kamar ta ma Najeriya wallahi ko wallahi sahabi ne kawai yace wannan haza lu'batu shaytan yace wannan wasan shaytan ne kawai shaytan ne yake sai wasa da kawai ga kan yahuda ya ta yi da gudu kuma gangan jikin ta bishi da gudu za ta yi ta tabbata yace wannan wasan shaytan ne gare ka kenan wannan kawai bai da ma'ana to kaga wannan shine amma kaga da mun kai mawarki sai ka san fassara saboda a wajen sanin fassara ne a ji a faɗi wani abu ka tada hankalinka to amma an kabo wannan matakan dama in abin tsoro ne manzo Allah ce kabo wannan Allah zai tsare ka idan ba ya ka bukatar da hankalin ka bai ka mutum yana damuwa dole ya san wai mai fasar wannan mafarkin to shi kuma ta yi wani kawai ya sharara ba ƙarya ko mai ta damu hankali kuma ku diba ku ga wa a littattafai akwai wani malami ana ce mai ibnu sirin ku lura da kyau za ku ga shi wannan ibnu sirin din tabi'i ne tabi'i ne aka ce tabi'i wanda suka rayu da sabon manzo Allah shi bai ga manzo Allah amma ya ga sabon manzo Allah ya ga Abdullahi dan Abbas ya ga Abdullahi dan Umar kuma ya yi ruwaya ma daga gare su ya yi ruwaya hadisi daga Abdullahi dan Abbas ya ruwaya daga meke da suna Abdullahi dan Umar kuma ya ruwaya daga Anas asali ma shi dalibin Anas ne saboda ya lazamta azan ma'ana Anas ma'ana ya zauna tare da Anas kullun sai tare da Anas shi yasa an kai in ka bi ruwayar Anas zaka ga akwai mi Ibn Sirin asalin sunan shine Muhammad bin Sirin ya rasu bayan hijirar manzo Allah shekara ta 110 bayan hijira to shi wani Ibn Sirin din Allah masa baiwa fassarar mafarki malamai sun ba da labarin shi irin su imamu zahabi a cikin sayar alamun nubala da ibn kasir a cikin albudaya wani haya da suka zo tarihin shi sun ce allah mashi baiwa fassara mafarki to amma kusa mi duk littafin da aka rubuta ake cewa tafsirul ahlam na ibn sirin wannan ƙarya ce aka masa mutane ne yan baya tunda a tarjama shi duk in ka diba littafi da aka rubuta tarjama ibn sirin babu malami ko ɗaya zaka ga ya kawo yana da littafi tafsirul ahlam babu yan baya baya ne kawai suka tsara kawai aka rubuta wasu fasarar mafarkaiya kawai aka jingina shi aka ce nashi kusa inda mutane suka samu matsala inda sun karanci tarihin shi to wala da basu jingina mai littafi ba shi ibnu sirin yana daga cikin malaman da suke ganin cewa wai bai dace ba rubuta littafi kun san yaki shi ra'ayin shi komai a sha da ka aka rubuta littafi an lalata ku kawai komai sha zaka babu tan a rubuta shi yasa shi komai da kake hada cewa shi bai daba da a zo a rubuta littafi shi yasa shi bai da littafi komai da kake shanyewa shi bai da ganin ma za a rubuta littafi to amma mutanen da ba su san tarihin shi ba kawai suka mai ƙarya suka rubuta littafi suka ce na ibn sirin ne amma an da sun san tarihin shi da ba sai bai da littafi ibn sirin to wallahi a wannan littafin naga an fassara shi akwai da Hausa nan ka je Kano kaso kurbi suna buga shi kuma naga akwai wanda ma aka yi shi da Faransai an yi shi da Angili tunda duniya ta ci gaba to abu zai baka mamaki in kaga irin fassarar mafarkai da ake wallahi ko jahili ya san wannan abu baka bane abubuwa ne wasu ko hankali ba sa dauka kaga yanzu wannan da zai dawo sai ya ki duk wanda suka shi shingina mai wannan ƙarya yana daga cikin abin da aka bada labari na fassara mafarki da Imam Zahabi ya ka a cikin sirri alamun nabala a ƙarƙashin tarjama ma'ana tarihin shi yace wani mutum ne ya zo tambaye shi yace akar makallahu ni ne na mafarki da ver wannan na kwalba yace ko min ka min min zujaji ma'ana kofi na kwalba shine ai bar wannan ko bar wannan dai na kwal wannan na kwalba yace shine mafarki da kofi na gilashi da ruwa a cikin sa sai wannan kofin ya haɗi he hoshi amma kuma ruwan yana nan ya ce an yako daga sai kayan mawarkin ne ya ce ya yi ya ce to shi kenan ya ce abin da zai faru ya ce matakkaci idan ta zo wajen naƙuda za ta mutu kuma ɗan zai rayu sai ya ce wallahi kariya ce ban yi ba ce to shi kenan a ya ce a magana ta ƙari kuma wallahi da haka yawa ba mu sa biya ka a ƙarshen ta ya ce wannan auye da waru matar tashi kuma da ta zo haihuwa ta mutu kuma ɗan ya rayu ma'ana ku kalli kofin shine matar ruwan shine mi shine ɗan kuma ya ba da labari ya ce shi mafarki ana lura da halin mutum mutane biyu ne suka zo suka tambaye shi ɗaya ya ce ya yi mafarki yana kiran sallah yana kiran sallah mafarki yana kiran sallah sai aka ce to zai yi aikin hajji da bana shi kuma ɗaya ya ce ya ko wani shi ma tashi ce ya yi barki yana kiran sallah ya aka ce kai kuma sata za ka aike ma gaji ba ga mafarki iri ɗaya ne aka ce akar maka lahu a nan ɗaliban wasu ka tafi suka ce akar maka lahu wannan ya ce ya yi mafarki yana kiran sallah ka ce zai yi je ya aikin haiki shi kuma wannan ya yi mafarki shi ma na kiran sallah ka ce ya hannu za a yanke mai ya ce ai naji ba shi wannan siman shi alamun shi mutumin kirki ne to kuma Allah Qur'ani ya ce wa azim finnasi bil hajji ya atuka kai shela ga mutane zuwa ga aikin haji idan shi kiran sallah shelar da ya gani a kiran sallah aikin haji ne zai shi kuma wancan na gana da sima ce ta mutanen banza to shi yasa na bashi wannan hukunci na ce sata zai aike kuma wallahi duka abin ya tabbata kamar yadda to shi yasa aka ce shi yana daga cikin baiwar da Allah masa in dai fassara ma mawarki wannan abin ya tabbata kaga wannan baiwa ce kuma ana lura da hali ne kaga shi ma da ka tambaye shi aka yi mafarki biyu amma kuma ya bambanta shi na gaba da labari Imam Malik shi ma ya mafarki yace ya gan shi akan Ka'aba sarara sai kai da gaurin makasar a ce matsala a ka'aba ɗakin Allah kuma tsirara da ce zai mutu ne bai da laifi wannan tsirara kamar bai da laifi shi ne ma'ana ya yi mawarki ya gan shi a tsirara to kaga wannan ana samu wannan to shi yasa kenan wa'annan an samu a bayan Allah na gari da suka wuce kuma kaga fassarar mafarki yana daga cikin abin da Allah ya ma annabi Yusuf baiwa da shi ai duk wanda ya karanta wannan tarihi annabi Yusuf a cikin sura Yusuf ai farkon ma labarin annabi Yusuf a cikin sura Yusuf ai Allah ce iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytum li sajid yace ma mahaifinsa yayi mafarki ya ga rana da wata da tarmamu 11 ra'aytuhum li sajidin na gansa suna mun sujada to shi baban nashi ya gano inda mafarkin ya dosa yace to ya bune ya la taqsusu iyaka ala ikhwatika kada ka kuskura ka labata ma ƴan uwanka wannan fasar mafarkin bai kidu duka kai da za su kulla maka wakilci saboda su ma kansu za su gane ai abin da za su gane to mu dai sha ɗaya ne rana shine mahaifin wata mahaifiyar sha ɗaya kuma ƴan uwa ne kuma suna yin sujada kenan wani alama ce ta ɗaukaka da girma da zai samu ko har za su haɗu su masa sujada kenan za su gane kenan mu za mu risina masa yace to in ka waɗi musu za su gano kuma shi a lokacin yusuf shi ne karamin su a ce ya samu ɗaukaka a kanmu ya ce kakka waɗi musu za ka ƙulla mamaki ya ce to wa kazalika ya shtabi ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'awilil ahadis da haka ne Allah ya zabe ka kuma ya sanar da kai fasarar mafarki kuma ai kaga ya faru wa dakhala ma'a sijina fatayat lokacin da ya shiga gidan kurkuku tare da wasu samari guda biyu mi ɗayansa ce inni a rani a asiru hamra ya gani yana tatsa giya ga ubangidansa sarki shi kuma ɗaya ce inni a rani a hamilu fauka ra'asi hubzan ta aku da tsairu mini ya ga ya ɗauko maka ce a da maka ce hubz mu a yanzu a larabcin yanzu maka ce hubz shine bread lefen amma a da an suka ce hubz suna yin gurasa tunda a lokacin su babu biredi irin wannan namu sun gaji sun ce biredi a can suna yin gurasa amma mu a larabcinmu ne na 'yan zamani yanzu shine zaka ce mi za ka ce biredi wannan amma su a lokacin to ya ga ya ɗauko faranti tire a saman tire ɗin akwai gurasa tsuntsaye sun zo suna ta taka wannan gurasa ta afu da tsairu min ya ce na fi na bi ta awili ka ba mu labarin wannan fassarar mafarki da muka yi suka ce ina naraka min almusinina dan mu muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa to annabi yusuf da ya gano cewa a cikin su akwai wanda za a kashe ya ce bari ya profiti da okaziyar ɗin da ya samu ya su ya kira su zuwa ga addinin da Allah ya turo shi na kaɗai ta Allah da bauta ya musu nasiha da wa'azi da ya ida kuma ya ce to amma ahadu kuma bai su kira bahu khamra tunda su wayannan mutanen da suka shiga kurkuku da su ana zargin su ne da tuhuma su cewa a cikin su ɗaya an haɗa baki da shi da aka ce sarki to amma ba san ba wane ne malamai sun ce ɗayan mai ma sarki ne mai kula da abincin sarki ne ɗayan kuma mai kula da abincin sarki ne to ba a san ba wane ne aka haɗa baki da shi a cikinsu da aka kai su kaso za a yi bincike to ya annabi yusuf ya ce shi wannan wanda ya ganshi yana ta tsakiya yana ba ma ubangidan shi zai koma aiki ne ma'ana za a huda shi da gidan kaso ya koma wajen aikin shi amma kai kuma ɗayan ya ce wa amma al'akharu kuma ka diba ga annabi yusuf da hikima bai ce ba kai ya wuto daro daro musu ta yi ɗaya daga cikin zai koma ya ci gaba da aiki wa amma al'akharu shi kuma ɗaya daga cikin ku ba yusuf lahu za a tsire shi yadda kake ganin masu tsire suke tsire nama a tukuwa to haka za a tsire shi in aka tsire shi a bar shi a haka wata akwai tsairu mai rasi tsuntsaye sau suna cacakan namun shi shi ke aka ce a cikinsu sai ɗaya ya ce a shi bai mawarki kaza da kaza ne ba ya ce a ƙuri al'amur da ya ce al'amur ya riga ya zartu a al'amur ya riga ya kare to kaga wannan guri na farko da ya fasara mawarki guri na biyu wa ƙalar malik inni ara saba bakaratin simani ya akulhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin khudrin ya bisatin la'alli ya bisatin yace yayi wal malu aftuni bi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun sarki na misra ya yi mafarkin ya ga shanu bakwai ramammu da shanu bakwai kosassu ramammun suna cinye kosassun kuma ya ga zangarniya ta alkama guda bakwai koraye da busassu busassun sun bata wancan koraye masu kyau shi bai gane wannan mafarkin abtuni firu ya ku bani fatawa akan wannan mafarkin na suka ce a riga su alamu kawai shirmin bacci ne babatu ne da bacci kawai su ba sani ba to shi wancan ne ya je samu yusufa ya ce to yusufa ayyuwa siddiq ya je same ta ce yusuf mai gaskiya ai kaga dole ce mai gaskiya saboda mafarkin da ya tabbata ya ce abti na fi sabai bakaratin simanin ya akul hunna sabawun ijafin wa sabai sumbulatin ya ce la'alli arju ila nasi dan kuma mutane ba su labari yace tazrauna sab'a sinina da'aban fama hasatun fazaru fi subuli illa qaliyan mimma ta'kulu thumma yati min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusilun thumma yati min ba'di zalika 'amun fi yughasu an-nas wa fi yasir yace wannan kosassun guda bakwai za a yi shekaru bakwai ne na yalwa da ruwa bayan su kuma za a zo a yi shekaru bakwai su kuma na rashin ruwa to yanzu ya za ku a shekarun bakwai za ku yi noma mai yawa wanda zai kusa ku yi noma abincin da in na bakwai suka zo wanda babu ruwan kuma su ne za ku ci a lokacin kuma yace bayan wannan yace kuma sun mai ati amun shi yanzu mafarkin shi ba iya bakwai bakwai biyu bane yace to bayan bakwai na biyu da za a yi na wahala yace kuma za a zo shekarar da za a yi ruwa mai yawa kuma za a samu amfanin noma mai yawa to kaga annabi Yusuf kenan kuma Abubakar da azu da muka bada bayani ya nemi manzon Allah ya mishi izini ya fassara mafarki tunda sahabbai sun san abubakar ya san ilimin fasar mafarki aisha ta yi mafarki tun a lokacin manzo Allah da rewa ta ce ta yi mafarki wasu taurari etuwal guda uku sun haɗo ɗakinta ta yi mafarki etuwal ne guda uku sun haɗo ɗakinta to a lokacin abubakar bai ce mata komi ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya koma zuwa ga bangin shi a ina ka binne shi a ɗakin aisha saboda kun san da manzo Allah ya rasu sahabbai sun yi sabani wa'aina ne za a binne manzan Allah sai abubakar ya ce ya ji manzan Allah ce innal anbiya a yudfanuna haisu qubidu ana binne sa inda Allah ya dauki rayuwarsu su wannan yana daga cikin characteristic din su su da annaba daga cikin abin da suka keɓanta da shi an ce ahya'un rayu ne a cikin kabarburan su shi yasa ya manzo Allah a daren juma'a ya ce aksiru as-salata alayya lailatal juma'a wa yawmal juma'a manzala ce ku yau ta yi min salati a daren juma'a da ranar juma'a ya ce fa'ina salatakun ma'arudatun alayya ya ce ku yau ta yi min salati a daren juma'a aka ce daren juma'a kawai ne tsamani yawa ka zai yanzu wasu alisa su gani suke yau daren juma'a daren juma'a ran alhamis da daddare shine daren juma'a kuma a qur'ani Allah ya tabbatar da haka kadiba in kadiba tafsiran malamai da Allah ya ce wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara Allah yana kaddada dare ne da yini ma'ana Allah ya fara ambata mi dare kafin yini mana a musulunci a addinance dai yake har zuwa kafin mi kafin yi in baka da haka ba ma sai a baka misali ƙoro ƙoro da kuwa zai gani a ramadan in aka ga wata a daren da aka ga wata musamman ma an ganshi da wuri ba ana yin sallar kiyamu ana ba ana sallar ashan ba to tambayar da za a ma an dauki azumi ne amma me yasa aka yi sallar ashan saboda da ya an shiga ramadan daga daren kawai an shiga ramadan shi yasa ake yin sallar ashan kuma idan ramadan ya cika a daren 29 sai aka ga wata ana yin sallah a can me yasa saboda an huta daga ramadan to kaga da misali mutane za su gane dare yake har zuwa to in kaji an ce daren kaza shi yasa hatta hadisi da manzo Allah ya ce wanda ya mutu a ran juma'a ko daren juma'a za a kare shi daga azabar kabari shine idan ya mutu ran masa da daddare ko a wunin juma'a daga asuba kafin rana ta hada to ya samu wannan falala amma yanzu kaga mu yanzu ba daren juma'a muke ba wani dare muke daren sundu ake to shi yasa mutane da musamman da misali idan dare yake har zuwa kafin ni yini wallahu yuqaddiru laila wan nahar Allah yana wara kaddara dare ne kafin yini to yayin manzo Allah ya ce ya ce musu ana bujirar da salatarsa zuwa gare su sai suka tambaye sa kaifa tu'radu salatana salatuna alayka wa qad arimta ta ya za a bujiro maka da salatin alhalin ka diddige ka zama kasa saboda ai su a ganin su in mutun ya mutu aka ji aka binne shi a kasa ai kasa take cinye shi ko to ka zama kasa ya za a yi kuma a bujiro ma yace inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i Allah ya haramta ma kasa ta ci naman annabawa duk wani annabi da Allah ya turo da za a je a bude kabarin shi yadda ka san yau aka binne shi aka za a same shi wai ba ku san wani abu ba Yahudawa da Arnawa maki Allah sun so wannan hadisin manzon Allah ya ce annabawa kasa fata cin namun su an samu da jimawa akwai wanda suka so su bi ta kasan kasa su je su ciro kabarin su je su ciro manzon Allah da kabarin shi wajen su suna wa mutane su gani kariwa ga maki Allah shi yasa abu da ba ku mamaki yanzu in ka je Madina wajen kabarin manzo Allah a ƙasa wannan bazi militar ne ta tashi hankali a wajen kuma sekiritan da yake karkashin wannan wajen duk Madina babu sekiriti irin shi ma'ana aka ce sekiritan da aka sa da wani abu zai tunkaro wajen da tazara kilometer ɗaya daga kowane kote za a yi sinyal a nuna ga wani abu yana zuwa saboda an sanya tsaro a gurin saboda ka san wannan makin Allah suna iya bai ta karkashin kasa ma su je su ce to tunda an ce manzon Allah ne hudu kuma su san gaskiya ne bari su je su huddo shi da kabarin a zo a nuna wa mutane ma ce wannan Muhammadin da ake wadi wa kaza da kaza to gashi nan to Allah bai so haka ba kuma ku sani abu za ku ga ana gwada a tele kabarin Annabi Salihu kabarin Annabi Zakariya wallahi duk ƙarya ce duk duniyan nan babu wanda zai je gwada ma kabarin wani annabi duk duniya malamai suka ce na tarihi kabarin annabi ɗaya ne aka sani shine annabi Muhammad kuma shi ma Allah ba da tsaro babu wanda isa je ya tono shi annabi kabarin shi amma su sauran kabarruka annaba me yasa Allah ba da shi babu wanda ya sani saboda mi dan kan mutane wani ya je ta'addanci da zai je ce ya tono wani annabi tunda ai manzon Allah da hudi gaskiya ne kasa ba ta cin namu annabawa to wani ta zai to bari ya ga ya annabuwa ne yake bari mu je mu tono haka ne to sai Allah badda wannan da ake gwada mutane a tele in ka je kasashen laraba suna gwada wa mutane wannan yan tuwatuwa ne don su kudin mutane ne a ringa zuwa harkar tourism da wani sun samu kudin shiga amma Allah ƙarya ce malaman tarihi suka ce babu wanda ya sani kuma kai ma babu yadda za ka gane to dama waje da an je an yado da wani ne ba yadda za ka gane to amma Allah malamai sun mutu sun yi bayani su malaman na kasashen da ake ƙarya cewa akwai kabarin annabawa ma su ne suka hoto suka yi bayani suka ce duk ƙarya ce kawai wannan suna neman kuɗi ne kawai commerce ne suke minister da minister da commerce ce aka buɗe kawai mutane su ringa zuwa ana cewa wani kabarin annabi salu ne ana ɗaukar hoto ne ai mutane duk suna gani ana yada in kariya ce kai wanda wannan kabarin ba annaba nan ne wallahi da an samu sai ta da sai sun tono to amma Allah ya fadda babu wani annabi da aka san kabarin sa dan kawai wani ma ya je toro shi tunda manzo Allah da ya ce dukkan annabawa kasa bata cin nama su ma'ana kowanne annabi da zaka je ka toro shi zaka ga kamar yau ne aka binne shi ko ba annaba ba a ta wasu bayan Allah na gari Allah yana musu wannan baiwa kwanan ci a Makka kun san in kuka lura hatta masu zuwa ka wannan aikin haji za su ba da labari yanzu wanda ya je aikin haji nan da shekara biyar da yau zai je ya ga sauyi kun san kullum aiki ne ake ake faɗaɗa haramin makka da haramin madina to wannan aikin da ake ana haƙo da wane ne to akwai sahabin da aka tono shi ja'far bin abi talib da aka tono shi gashi ne daga san yau aka binne shi sahabin manzo Allah ne ja'far bin abi talib kuma a ƙasashe daban-daban za ku ji ana ba da labari wani za ka ga an ce an binne shi ya shekara 40 kuma an tono shi gashi na ƙasa ba ci nama shi ba to bayan Allah na gar wasu Allah yana musu wannan daraja da karramawa ya ga kasa bata tuna musu ba to amma su annaba garanti ne kowanne annabi kasa bata tuna musu to yayin manzo Allah ce Allah ya haramta maka ta ta tuna mu dan haka Allah ya ware wasu mala'iku na musamman duk wanda ma manzo Allah salati za su zo su isa masa ce wani dan wani ya ma salati kina manzo Allah ya san da ban ko shi yasa ce wanda ya fi min salati to zai samu kusanci da ni kuma zai samu ceto na ranar tashin alkiyama to kaga wannan ya nuna to shi abubakar ya ce to manzo Allah ce inda suka mutu ana ake binne su kuma annaba ka sani zabi ake ba su suka zo mutuwa wannan shi ma na daga cikin characteristic din su abinda Allah ke bayyana su duk wanda ba annabi bai daga ga malaika kwatsam hatta idza jaa ahadahu al-maut tawfatu rusuluna kwatsam zaka ga mutuwa ta zuba da tuba tsafani amma Allah annaban za su mutu ya an turo malaika ba su zabi kana so a dauki ranka ko baka so lokacin da malaika lokacin da lokacin ajalin manzon Allah ya zo Aisha ta ce tana tallabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rike shi a kirjinta ta tallaba shi kawai ta jina cewa balin rafiqul ala ma'an nabiyina wasiddiqina wa shuhada'i wasalina tace fa arabtu annahu yukhayyar tace yana gane cewa zabi yake bashi manzo Allah a lokacin malaika jibrili ne yazo yace malakul maut bil babi yasta'zinu dukhul kaji ba kai wayan gatawa malaika mutu a kowa ya tsaya malaika jibrili ya shigo tare da malaika jibrili suka zo yace malaika jibrilu ya shigo da manzo Allah ce malaika mutu yana kowa yana neman permission izinin ya shigo kaji ba kai da kai dai ka gashi kwatsam kawai amma ka ji ba ka ga ƴan gatan Allah mala'ikan da yazo shi kanshi malakul maut a koyi tsaya sai a nemi a nemi izinin shigowa manzo Allah yazo ce mai malakul maut bil babi yasta'zinu dukhula yace idan lahu ya jibril ka mushi izini ya shigo eh ya shigo da yazo yace arsala lil arsala lillahu an ukhayyiraka an ukhayyiraka bainal baqa'i fid dunya wa bain an talhaqa billah yace Allah ya turo ni in baka zabi bainal baqa'i fid dunya ko dai ka ci gaba da rayuwa a duniya wa baina an talhaka billah ko kuma ka je ka haɗu da Allah to shine anan manzo Allah ce bal rafiqul ala yana so yi haɗu da babbar tawaga ta abokai madaukaka sune yace ma annabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa yana so yi haɗu da ɗan uwansa annabawa da siddiqai da shuhada'i kenan baya so ma'ana baya son zama a duniya yana so ya tai zuwa ga Allah kadi ba zabi aka bashi a lokacin mala'ikan mutuwa ya ce ayyatu har ruhu tsayiba ya ce yake wannan rai daddada ruhu muhammad ya ce ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ukhriji ila ridan min Allah ya ce ki huto ki zuwa ga yarda Allah ya ce wa rabbin radi da gaira gadban kuma ya ce za ki je ki haɗu da ubangiji wanda ya yarda da ke ba wanda ya hushi da ke ba ya ce kawai a lokacin ta ce kawai fasakata yadda nabi sallallahu alaihi wasallama kawai hannun manzon Allah ya hada ta ce fasakula ra'asahu ala sidri to lokacin yana kwance ne talaba gidan ta ce kawai ta ji kanshi yayi nauyi a kirjin ta ma'ana ya mutu bukadi ba ga su annaba zabi ake ba su kuma a inda suka mutu ana ake binne su to shine abubakar ya ce manzon Allah ya ce inda annaba suka mutu anan ake binne su da haka kenan tunda ya mutu a dakin Aisha to anan za a binne shi da aka binne manzon Allah anan sai abubakar ya ce mata aisha bakin ce bakin yi mawakin taurari guda uku ba to yanzu ɗaya wato shi ne ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gawo manzan Allah da aka bani a ciki yana yanzu sura taurari nawa sura taurari sai abubakar ya rasu shi ma aka je aka binne shi kusa da manzan Allah tauraro nawa sura ɗaya ko to Umar ya samu labari sai Umar ya je sabe ta yace da Allah yana neman alfarma in ya riga ta a binne shi a kusa da manzan Allah da abubakar ya zama to shi ne sauraron na uku sai to shi kenan yarjejeniya ce in na rigaye ka ni za abin ne in ka riga ni ka za abin ne kuma ya rigaye ka to kaga fasara ke da haka dai a takaice idan mutum ya mafarki wannan shine shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu a takaice in kai mafarkin alkhairi ka wadi ma wanda ka san yana son ka tsakani da Allah in kuma mafarkin shari ne kai sai ka bi wannan matakai guda biyar da muka ambata a cikin wannan karatu wata abin da muka faɗa daidai Allah ya sa mai tarayyar lada kuskure kuma da tattaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh